الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه ومن داره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خبائل رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن استودعتك ما علمتني فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله شافي shafi na talatin da shida mu alamu na za a tashi wa amma fara'idu taimuni shafi na talatin da bakwai alamu amma ka ga farillan taimama fa samaniyatun guda takwas ne na farko anniyatu kudura niyya wa sa'idu dahiru da guri mai tsarki farilla ne a taimama ba a yi a gurin na najasa saboda faɗin Allah da yake fatayamma mu sa'idan ɗayiban, ku yi taimama a guri mai tsarki, walfauru da gaggautawa, wadarbatul ula da bugun ƙasa na farko, wanda za a shafi fuska, bugu na biyu domin shafar hannaye wannan sunna ne, wa masul waje da shafar fuska, farilla ne, wa masul da shafar hannaye ilal ku aini zuwa wuyan hannaye guda biyu wannan farilla ne wacce faluhu bil ibada da sadar da shi taimaman da ibada kana kudurar niyya kana yin taimama sai ikama ba a so a samu fasili tsakanin taimama da ibada abin da yasa bai ce maka bi salati ba a nan domin ba sallah kaɗai ake wa taimama ba. Wani guda ka za ce wasu saluhu bi salati. Wai akwai taimama da ake yin ta don yin tsawashi. Akwai taimama da ake yin ta don ɗauka alƙur'ani. Akwai taimama da ake yin ta da janaba don karanta ƙur'ani. To wannan kaga ba domin sallah aka yi ta ba. Sai ita ma akwai sharaɗin ittisaluha bil ibada. وفعله da aikata taimaman ba'ad lokaci bayan shigan lokaci ba a yin taimama a jira lokacin sallah sai lokacin sallah yayi in ba a samu ruwa ba an cika sharadi sannan a yi taimama a yi sallah alhamdulillah sai ne shafi shafi na nawa ina za a tashi أو أهل الكافي نصب عند أكو وإن وإن تذكر السجود إذا متي يتنا السجدة بعد رفع رأسه بعد أبو والكنسة من الركعات التي تليها daga raka'ar da take gudu waccan raka'ar da ya manta sujjada to tamada ya zarce ala salati ya abu ta sallarsa walam yarji ba zai komo ya gyara wannan sujjada ne duk hukunci da muka yi a baya nan mutumin da ya manta sujjada ɗaya da wanda ya manta sujjadu guda biyu gaba ɗaya duka ana magana ya tuna ne ƙabilar rukuni duk hukunci da muka faɗa a baya da wanda ya manta sujjada ɗayan da wanda ya manta guda biyu da hukunce-hukuncensa duka ana maganar ya tuna ne kafin ya kulla ruku to a nan in ya tuna sujjadar nan ba a da rafi ra'asi bayan har ya yi ruku ya ɗago kansa minar raka'atin da taliya daga raka'ar da take bin wannan da ya manta sujjadar to tamada ya zarce tunda ya riga ya kulla sabuwar raka kaga ya fita daga wancan kenan babu zancen komawa ya gyara wancan sujjada shi ne kama da ala salati walam yarji ba zai komo ba wa algara ka atar sahawi sai ya jefar da raka'ar da yi wannan rafkanuwar wace ce wanda ya rafkanuwa wanda ya manta sujjada inda yanzu ya kulla sabuwar raka'a waccan ya jefar da ita kenan wa zada raka'atan sai ya ƙara raka'a ɗaya sabuwa fi mawdi'iha a cikin gurbin waccan baniyan yana mai gini ba ƙadiyan yana mai ramako ba gini daban a sallah ramako daban idan an ce gini magini in ya tashi gini bulo na farko a kan position yake dora ko in ya kawo na biyu zai dora a kan na farko in ya kawo na uku zai dora a kan na biyu ko to yanzu waccan raka'ar kamar babu ita ne ka gane ai yanzu kuma ita wannan wanda ya yi rukukun da ya warware ta koma ta zama ta farko ta zama ta biyu in a raka'a ta biyu in kuma a raka'a ta uku yanzu ya kulla wannan ta uku yanzu ta koma ta zama ta biyu inda gini ana ɗorawa ne akan wanda aka samu inda wancan an ce ya jefar da ita raka'a ta biyun da ya manta sujjada an ce alga raka'a ta samu to tunda ya jefar da ita yanzu yanzu raka ɗaya yayi kenan wancan kamar babu ita in ya kawo wannan yanzu da yake yi za ta koma ta zama ta biyu in a ta uku ne wannan da yake in a ta uku ne wannan da yake yi to ta koma ta zama ta uku shine ma'anar baniya yana da gini amma inda aka ce ƙabiya zai ramako ne ka gane ai to waccan da ta lalace din ba yanzu zai kawo ta ba sai ya idan da sallah sai ya tashi ya kawo raka'a irin waccan ya raba take amma tun da baniyan aka ce yanzu ta uku ta koma ta zama ta biyu ka gane ai in ta hudu ce yanzu yake ci ta zama ta uku وسجد قبل السلام in ya gama sallah zai sujada qabla salam saboda me an samu ƙari an samu ilimi yau an samu wa manna ƙasa wa zada yanzu raka'a ta uku nan ka gani har ya dago daga ruku raka'a ta uku ne ake karantawa fatiha ce kadai ba sura to ita ce fata koma ta zama ta biyu tunda ya je har da ta biyu wacce ya manta sujjada a ciki to wannan ta uku fatiha ce kadai kaga ba sura a cikin ta to kaga yayi rage tunda ta koma ta ta zama ta biyu wanda ta biyun na a ka'ida akwai sura to tunda ba sura da tsayuwarta wannan da ta maye mata to dole zai sujjada kabul sannan ita kuma waccan da ya manta sujjada a cikinta kaga an samu karatun fatiha da sura an samu ruku'u da tsagowa wataƙila an samu sujjada ɗaya ma ta biyu ce aka manta shi yasa aka jefar da ita to ita ta zama ƙari kaga an samu ragi da ƙari saboda haka yace maka wata jada qabla salat sai yace in kana tilal ula yayi in ta kasance daga biyun farko ka gane a yi yawwa raka ta biyu kamar da na faɗa raka ta biyu kaga ta kasance daga biyun farko wata zakara kuma ya tuna ba da akadi salisa bayan ya kulla ta uku ya kulla ta uku wanda ta uku nan ba ta da sura a cikin ta kuma ya riga ya kulla ta kaga ya riga ya yi rukukan ai ba magana karatun sura ko kuma gashi ita ce ta koma ta zama ta biyu to anan anan qabli ta shigo wa ba'da salami ko bayan yayi sallama ma in lokaci bai yi tsawo ba yayi raka'a sa hudu cikakkiya in raka'a hudu ce ko yayi raka'a uku cikakkiya in magariba ce sai da yayi sallama sai tuna af a ce fa raka'a ta biyu ya manta sujada guda ɗaya ka gane ai to yanzu ya tashi yayi gini me zai gina raka'a ɗaya me me me fatiha kaɗai shi ne ginin inda rama ko ne zai tashi ya kawo irinta eh mai fatiha da sura to amma ba ƙajiyan yake maka baniya yanzu ya zare ta biyu da ya manta sujjada ta uku ta koma ta zama ta biyu ta hudu ta koma ta zama ta uku to yanzu ya ka ta hudu zai kawo ta gane ai shine ma'anar wata zakara ba da aqali salisa wa ba'da salami to wannan shine hukuncin sa in abin farko ne aka samu raka'ar da aka bar sujjada guda daya wa in lam takun min al-ulayayn idan bata zamanto daga biyun farko bane a raka'a ta uku ne raka'a ta uku ai ba ta cikin biyun farko tana cikin biyun karshe au ko kuma kare minhu ma ta kasance daga biyun farkon ko ba ko ba daga biyun farko ba ko da wato ko raka'a ta biyu ne ko ta uku wata zakara amma ya tuna wannan sujjadar qabla aqdi salisa kafin ya kulla ta uku kafin ya ruku'u na uku eh ya tuna cewa a raka'a ta biyun nan fa ya bar sujjada to tun da yanzu bai kulla ta uku ba kaga yana tsaye kenan yana karanta fatiha ko a tunaninsa za a ita ce ta uku daga ya gama fatiha zai ruku to tun da ya tana kafin ya kulla wannan ta uku ya karanta sura a cikin ya mai da ita ta biyu ya zare waccan shi yasa yake da Allah surata domin zaman karatun sura a yanzu tunda a tsaye yake walduluta da zaman tahiya da zai yi a cikin wannan raka'a lam ya huta ba su tsaye ba tunda bai ruku ba ya tuna to zai iya karanta mai sura kuma zai iya zaunawa ya yi tahiya duk a wannan raka'a ka gane yayi to anan ba magana sujada kabul a sai dai sujada ba tunda me an samu sura da tsayuwarta tunda ya tuna ne qabl aqdi salisa tunda bai kulla ta uku ba eh waccan ta biyun kaga har ya zama tahiya fa yayi raka'a biyu yayi zaman tahiya ya dago raka'a ta uku sai ya tuna a a waccan raka'a ta biyu ya bar sujjada to tunda gini yake yi ba alama ko ba yanzu wannan ta uku ya karanta sura a cikin sai ya zauna da ta ai ya zare ta wannan yanzu ita ce za ta zama ta biyu zai zauna ya yi tahiya a cikin ta kaga an samu sura da kuma zaman tahiya a cikin ta duk da ita ta uku ta koma ta zama ta biyu yanzu ya tashi zai kawo rakawoyi biyu masu fatiha kadai sai ya sujjada ga aji ka gane ai in ya tuna ne bayan ya kudura raka'a ta uku eh to zai yi sujjada kabri in kuma ya tuna kafin ya kulla raka'a ta uku to zai karanta sura a cikin ta kuma zai zama tahiya a cikin ta sannan zai sujjada ba to alhamdulillah sai ne Iziya, wala ya kubu, baka da hitowa, ya gida, ya kwana biyu satin da wuce kayan aiki aka ce, to yawa tafiya ma ta dubo ko Allah ya taimaka shafi na nawa izziya tafi'in da nawa eh ana tambayar ka shafi ana tambayar nawa shafi na tafi'in da nawa shafi na tafi'in da biyu ne al'ashiratu sunna ta goma daga cikin sunnonin sallah as-salatu ala nabi yin salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam fi tashahhud al-akhir a cikin tahiyya ta ƙarshe in sallah mai tahiyya biyu ce wa hiya ita ce Allahumma salli ala Muhammadin ya Allah kai da tsira ga annabi Muhammad wa ala ali Muhammadin da iyalan gida annabi Muhammadu wa barik ko ku kama sallaita kamar da kai tsira ala Ibrahim ga annabi Ibrahim وعلى آل إبراهيم النبي إبراهيم wa barik ala muhammad Allah kai albarka ga annabi muhammad wa ala ali muhammadin kai albarka da iyalai gida annabi muhammad kama barakta ala ibrahim kamar da kai albarka ga annabi ibrahim wa ala ali ibrahim kamar da kai albarka ga iyalan annabi ibrahim fil alamin a cikin talikai innaka cewa kai ya Allah hamidun abun godiya ne majidun mai girma alhadiyata asharata sunna ta goma sha ɗaya ƙaunu sami Allahu liman hamidahu faɗin sami Allahu liman hamidahu lil imami wal fazli ga liman da mai sallah shi kadai dama mai risala ce wala yaqulu hal imamu illa fi qira'ati sun liman ba liman ba wala yaqulu hal ma'mum ko yawa wani baya faɗin sami Allahu liman hamidahu wa yaqulu Allahumma rabbana wa lakal hamdu din ne iziya amma liman da misalla shi kadai an sunnata musu faɗin sami Allahu liman hamidahu asaniyata asharata sunna ta goma sha biyu wa salisata asharata da ta goma sha uku الرد على الإمام يجب سلما الإمام bayan kayi sallama ta farko ta farilla to kai taslimatul raddi ala al-imami ga liman warradu da jiya da sallama ala man ala ya sarihi ga wanda yake jefar hagu duka wannan sunna ne arrabi'ata asharata sunna ta goma sha hudu aljahru bayyanawa bi taslimatil tahlili da sallamar warwarewa daga sallah faƙar kaɗai ita ce takabirtu ihram ba kabbara ba sallama sallamar farko ita ce takabirtu tahlil kayi ta a bayyana sunna ne ta biyu da ta uku sallamar ko ka asirta ba komai alkamisa ta asharata ta goma sha biyar al'insatu yin sauraro lil imami ga liman shi ma ya jaharu fi inda yake bayyana karatu a cikinsa ka saurare shi karka karanta komai in yana karatu a bayyane ko da fatiha ce ya ɗauke ma farillar fatiha as-sadisata asharata sunna ta goma sha shida as-sutratu sanya satra lil imami galiman wal fazl da mai sallah shi kadai ya shimawu yace in khashiya an yamurra ahadun bayna yadayhi ma in suka ji tsoron wani zai iya wucewa ta gaban su amma in suna sallah a gurbin da ba sa tunanin wani zai keta gaban su ba dole sai sun sa tattara ba wa ya samu maru bai ne dai musalli mai wucewa gaban mai sallah yana yin zunubi idza kana lahu manzuhatu in ya kasance yana da makauta yana da inda zai kauce ba tare da ya bi ta gaban mai sallah ba amma sai ya ganda ya keta gaban mai sallah ya aikata zunubi ka gane ai dan manzo Allah ya ce law ya'lamul maru bayna yadayil musalli ko ma za alaihi min al-ism da kana an yakifa arba'ina da ya da mai wucewa gaban mai sallah ya san abin da yake kasa na zunubi to da ya kasance yana zai zauna ko ya tsaya a idan da sallan nan tsawon arba'in mai ruwaya yake la ajiri أربعين يوما أو أربعين شهرا أو أربعين سنة yake ban sa abin da man Allah yake yi da arba'in nan kwana arba'in yake nufi ko wata arba'in ko shekara arba'in to ko arba'in da ƙiƙatan ne aka ce maka ka tsaya ko ko ko miji arba'in ai aya da tsawo barazana arba'in sa'atan ko arba'in yau saboda haka duk mai keta gaban mai sallah yana sallah ya yi zunubi amma da sharaɗi mai sallan nan ya zama liman ne ko mai sallah shi kadai yawa shi yasa ce maka as-satratu lil imami wal fadl dan ka wuce ta gaban mamu baka yi laifi ba ba shaɗanta mun sanya satara ba sataran liman ita ce ta mamunsa saboda hadisi ibnu umara yace a filin mina na zo a kan jakata na tare da manzo Allah ya fara sallah da mutane yana musu liman na keta da ina kan jaka na keta tsakanin sau na je na kai ta daji tana kiwo na dawo na bi wannan sallar kuma yace walan yunkir alayya ahadu ba wani mutum da ya min inkari ko ya hana ni wucewa ko yace ko ba ai da salatu dan me ana sallah ka zo kake ta gaban sahu saboda sun san ba matsala dan ka wuce ta gaban sahu ko da ko da masallaci ne in dai ba shi kadai yake sallarsa ba liman yake ji dan ka bi ta gaban sa ku ka gane ai shi yasa aka ce sataran sunnata lil imami wal qalbi mamu ba ba matsala dan ka wuce ta gaban mamu sai me asabi'ata asharata sunna ta goma sha bakwai azza'idu ala ma yasau salama bai datsuwa akan abin da yake yalwatar sallama min al-dulusi sani daga zama na biyu zama na biyu na ƙarshe wanda daga shi za a yi sallama to abin da ya ƙaru akan zaman da za a iya yin sallama a cikinsa to wato zaman da ake karanta tahiyya da salatin manzo Allah a cikinsa da addu'o'i kafin sallama wannan zama ne na sunna gwargwado wanda za a ce assalamu alaikum shi ne zama na farilla a samu yana ta asharata sunna ta goma sha takwas azza'idu ala miqdari tuma'nina mai datsuwa a bisa gwargwadon nutsuwa ka gane ai nutsuwa a cikin sallah farilla ne mun ce wat wat wat tuma'nina wal ijdalu duk mun yi bayanin to ka tsara nutsuwa akan gwargwadon nutsuwa ta farilla shi kuma sunna ne in kai ruku in ka ba da gwargwadon farilla nan nutsuwa a cikin ruku to ka tsara wata nutsuwar akan wannan sunna ne ina fata an gane haka nan kai sujjada in aka samu gwargwadon nutsuwa ta farilla to abin da ya karu alami idari tsumani da abu sa gwargwadon nutsuwar nan shi kuma sunna ne alhamdulillah sai min risala shafi ɗari shida da nawa ɗari shida da goma na za mu sai kamar dani ɗari shida da goma wala ta juzu shahadatu mujarrabin fi kazibi shaidar wanda aka jarrabe shi da yin ƙarya la ta juzu ba ta halatta maƙaryaci duk zancen da zai sai an samu ƙarya a ciki wannan ba a karɓar shaidarsa au muzhirin likabirati ko mai bayyana babban zunubi mai bayyana kabira kamar mashayi da ɗan jiya ne a bayyana kowa ya san wannan mashayi ne ko mai neman mata ne kowa ya san mazinaci ne ko ɗan tata ne ana ganin sa yana zama da yana yin tata a bayyane baya ɓoyewa mutane sun sani wannan ba a karɓar shi da su don ba adami ba ne fasiki ne wala jarin bi nafsihi manfa'a wala wani ko nafa'a shikenan wala wanda yake jawo kansa amfani in ya je ba da shaidan nan akwai ɗan wani abu da za a yaga masa to in an yi nasara shari'a akwai ɗan abin da za a ƙarƙara masa in akan gona ne akwai ɗan gona da za a yanka masa in akan wani jeji ne an yi sharafi inda aka samu nasara a shari'ar nan in ya ba da shaida to za a ba shi wani kaso a wannan jeji to wannan aka gano haka ba za a karɓi shaidarsa ba don zai yi shaidar girmi wala dafi'in anha dararan wala wanda yake tunkuɗe cuta alha ga wani kan nasa da yake kai bari mu je mu bada shaida nan dan in ta kwaɗe mu ma muna ruwa ka gane ai idan aka ban kaɗo gaskiya to shi ma abin ya shafe shi zai iya faɗa zai zai zai zai iya biyan tara ko za a kai shi kurkuku in gaskiya ta bayyana to in aka gano wannan ba za a karɓi shaidarsa ba wala wasiyin haka ba a karɓar shaidar maraya a ba maraya ba wasiyi mai rukon maraya liyatimihi ga marayan nasa da yake muku mai rukon maraya kasan yana yana tausayin sa to in mai adalci ne ma yana ba shi muhimmanci fiye da ɗansa saboda gudun zaluntar maraya ko da kuma kyautata wa maraya saboda magana ce ana wa kafirul yatimi ka hatin kirgani da ni da mai renon maraya kamar wannan ɗan yatsu za ka samu a gidan aljanna ko saboda kusanci to ba za a karɓi shaidarsa a kan marayan da yake riko ba wata zuwa shahadatu alai amma shaidar maraya tana halatta alai a kan wasiyu a nan ya saba wa ɗa da uba a bayan mun ce uba ba zai wa ɗansa shaida ba ɗa ba zai wa ubansa shaida ba to amma shi wannan wasiyin ne ba zai shaida ga marayan ba bai riƙon marayan amma shi marayan shaidarsa ta halatta ya ba da shaida alai a kan uban goyonsa saboda shi maraya baya ɗaukan wannan a matsayin uban wataƙila ma haushinsa yake ji ya riƙe mai dukiya ya hana shi watayawa ya hana shi fantamawa zai iya bada shaida a kansa amma shi wasiɗin yana yana da tausayin maraya ba za a yi zai ba da shida ba don zai ba zai iya faɗin gaskiya ba in za ka tafi marayin nan wala yajuzu ta'dilun nisa' daidaita mata da maza ko adalcin mata yi a ce mata adalai ne a karɓi shaidar su baya halatta wala ta jiri hunna wala aibun ta so a ce ai dukkan su fasike ne duk mutanen banza ne shi ma bai halatta da su dai ga sunan bai na bai da su ba mutanen kirki ba su ba mutanen banza ba ba za a karɓi shaidar mata zalla ba sai dai shi ma la ya alaihi rijal wala yuqbalu fi tazkiya ba a karɓar shaida cikin tsarkake shaida illa man yaqulu sai wanda zai ce wani adulun adali ne riban kuma yardaje ne idan an ka in shaida ya zo ba da shaida sai abokin shari'a ce a'a ni bai yarda da wannan ba ba adali ba ne to yanzu wannan shaidar da wancan yake tuhuma ba za a karbi shaidar ta ba sai an kira shaidu biyu adalai eh sun ba da shaida wannan adali shi ne tazkiya tsarkakewa tsarkake shaida a cikin mutum suna wani magana shaida ne ba ba akwai tazkiyatun nafsi tsarkake zuciya kada ablaha man zakkaha to ba ita ake nufi ma Allah tsarkake shaida idan abokin shari'a yake bai yarda da adalcin wanda zai ba da shaida a kansa ba to yanzu ana buƙatar shi wannan shaidar da wanda yake tuhuma a samo adalai guda biyu su ba da shaida akan adali ne to sai alƙali ya karɓi shaidarsa to a irin wannan cikin tazkiya ba a karɓa sai dai wanda zai ce wane ajulun adali ne rudan yarda ba wai ba zai ce adali ne kaɗai ba ba zai ce kuma na yarda da shi kaɗai ba sai ya haɗa biyu عدل ربا ولا يقبل في ذلك ولا تتدريه واحد واحد شنو النائب الفاعل لا يقبل ولا يقبل واحد باء كلمه شهاده دaya في ذلك cikin taskiya din nan da muke magana ولا تتدري ولا cikin niganta aibuntawa ka gane ai taskiya shi ne tsarkake shaida tajrihi kuma shi ne aibin da shaida a ce ai wani fasiki ne to da kace fasiki ne ka nemo shaidu da suka shaida fasikancin to ba za ka kawo wahidin mutum ɗaya ya ba da shaida cikin taskiya ko kuma cikin tajrihi ba dole sai ne sai mutum biyu alhamdulillah wa tuqbalu shahadatu sibyani fil jirah sai ne sai hasiyatul adawi shafi na nawa ɗari biyu da biyu to ina ne shafi ɗari biyu yawwa hashetul adam shafi ɗari biyu da biyu kace a sama kwa a tsakiya eh a tsakiya to kace ɗari biyu da biyu to wa amma fi salati fala yajuzu ai anan anan muka kwana yawwa lokaci a ce da kuma wa alam kai sani anna sheikh sheikh abu abdullahi muhammad ibn abi zaid al-qirawani mai risala shine a sheikh anan shehu mai risala lam yadhkur fi sifatu al-wudu' an-niyya bai ambaci niyya ba a cikin sifar wannan alwala وهي فرض ita ko niyya farilla ce ittifaqan gaggamuwar maluma in ibn rushd aw da ibn rushd wa alal asahi farilla ce abu ta kauli mafi inganci inda ibn al-hajib aw da ibn al-hajib wa qad ikhtalafa shuyukh shehunai na malikiya in kala wa juna sani hal tukazu niyyatu min kalami ana iya rukon niyya daga zancen mai risala a cikin maganganunsa duk da bai ware ta ya ambace ta ba ana iya samo niyya daga zancensa amla ko ba a samun bayanin niyya a zantuttukansa faƙalan babu mushafin malamai suka ce nan ne ta kallon alayani ya tulutu fi risalati aslan muhammad ibn azizadin likirawani bai yi zance a kan niyyar alwala ba a cikin risala asalan kwata-kwata. Wa ƙala ba zuhu, shashin malamai ya ce su kazu ana yin ruko yin ƙauri daga faɗinsa da ya ce wa yajibu alaihi an yi amala amalar wudu ihtisaba lillahi ta'ala. Ka ce ga maganar niyya nan? Me ma'anar niyya al-ikilasu. Ikilasi tsarkake aiki dan Allah. shine asalin niyya ka gane ai innamal a'malu binniyat to mai hadisin yayi bayani ba man kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kana hijratuhu ila dunya ko ila dunya aw imra'atun yushiha fa hijratuhu ila ma hajara ilai kaga nan ikhlasi ake bayani to tunda ko yace wa yajibu alai ai alal mutawaddi yana wajaba ga mai yin alwala an yi amala amalal wudu'i ya aikata aikin alwalan na ihtisaban domin neman lada ai khalisan domin alkake zuciya yayi shi lillahi ta'ala dan Allah ta'ala la liriya'an ba dan riya ba wala li sum'a ba dan jiyarwa ba wa dama'an ba domin wani tsammani fi sawabi cikin ladan fi sawabin cikin lada muddakirin wanda aka tanade shi inda Allah ta'ala a wajen Allah ta'ala ba wannan a makamin insan yake magana ka bauta wa Allah ba dan ya baka lada ba ba dan kare ma azaba in ya ga dama in ka bauta masa ya saka a aljanna in ya ga dama ya saka a wuta duk ne kai dai kayi ne dan Allah ya cancanci a bauta masa ka gane wannan makami ne na arifai su ba suna bauta wa Allah dan kwaɗayin aljanna ko dan tsoron wuta ba a'a dan kawai Allah girmansa da darajarsa da matsayinsa ya cancanci a bauta mu ka gane ai to haka ake so mutum ya aiki shine ihtisaban khalisan lillahi ta'ala suka ce ai a wannan magana ta zama Allah ya kawo maganar niyya kuma ya nuna niyya din farilla ce wajibi tunda ya ce wa yajibu alai an yi amala amala rubun ihtisaban lillahi ta'ala ai la riya'an wala kuma wa tsaman fi sawabi muddakir inda Allah ta'ala li ajli a dalilin da ne kawai yayi aiki dan Allah li ajli ma amarahu bihi ai li ma amarahu bihi domin abin da Allah yayi umarni da shi min al-ikhlas na tsarkakewa aiki bi kauli ta'ala da fadin Allah ta'ala da yake ne وما أمروا بأمر سبايبا إلا ليعبدوا الله سيدا سبوتا وألا مخلصين له دين سنة ما تركك الدين قليل والإخلاص النية إخلاص كشين نية على آد القولين أبو سعدين فضلوا ومالهم أبو داجي فإن النية الصحيحة رمي إتنية إن جنتتيا لا تكون باتا كفن شيوا إلا مع الإخلاص سيبارلت أليكين زوجيا wanniyatu abu da ke ce masa niyya qasdul mukallafi nufin da baliji ne hankali yayi a shay'a ga wani abu al ma'amura bihi wanda aka yi umarni da shi ka nufi aikata wani aikin da Allah ya umarni da shi shi ake ce masa niyya fa mahalluha to mahallin wannan alƙalbu zuciya inda an ce nufi shi ko nufi a zuciyarsa kowa za ga yana aiki mutum dubu za su taru suna aiki iri ɗaya amma nufinsu da wannan aikin ya saba da juna a zuciya wani yana yi ne da a bashi kuɗi wani yana dan ya burge mutane wani yana yi dan neman suna wani yana yi dan neman lada ka gane ai amma aikin kuma iri ɗaya ne saboda haka mahallinta shine alƙalbu zuciya wallazi ya qawdihi ijza'u indana abinda isuwa yake afkuwa da shi a wajenmu mu malikawa mutum in ya kudura irin wannan ya isar masa wajibcin niyya to shine an ya nuna da qalbihi yayi niyya da zuciyarsa min gari na cikin ba tare da kuduci ba bin lisani da hali ana maganar ijza'i isuwa in ya kudura a ransa a zuciyarsa da aikata wannan ibadar to ya isar masa ko bai kusa da harshe ba kila aka ce huwal afdalu wannan kuduri a zuci kadai ba tare da kurci da harshe ba a wani kauli aka ce shine afdalu mafi fifi alal ma'arufi abu sa kauli sananne min al manhaji na mazhabar malikiya in domin al-lisanu harshe laisa mahallin linniya ba shi ne mahallin niyya ba zuciya ne ta mahalluha kamar da mai zuya da ba sai baka wa mahalluha alqalbi har ce ba shi ne mahallin niyya ba in ko da shi ne mahallin niyya da munafikai sun shiga aljanna eh suna faɗin la ilaha illa allah muhammadur rasulullah amma a zuciyarsu ba dan Allah suke ba kaga ashe inda mahallin ta harshe ne to da furcin da suka yi na kalmar tauhidi da ya sa a aljanna wa anwa'uha nau'o'in da ita niyya talatatun guda uku ne bi annahu shi ne yin niyya imma an yi nuna rafa alhadasi ko dai ya kudu da niyyar ɗaukacewan hadasi idan idan alwala ce ko wankan janaba zai wanke gaɓoɓin nan da niyyar ɗaukewan hadasi in yayi tusa ko yayi kashi ya fitsari ya tsarki ba alwala ta warware ba ya zama almuhdisu mai hadasi to in yana so ya ɗauki hadisin nan sai ya yi alwala to ko da in ya zo alwala ba zai kudura niyyar farilla alwala ba kawai zai yi ne da niyyar rafa alhalis ɗaukewar hadasi ai abin nufi alman'u hani da yake hana masa yin sallah rashin alwala almutarattib wanda yake jerantuwa wannan kenan au ko kuma ya nuyi ya yi niyyar ada alwudu'i bayan da alwala allazi wanda huwa shi yin alwalan nan fardun alai farilla ne a kansa nau'i na biyu kenan au ya nuna istibata ma kaga hada su ma ni aminu ko kuma yayi da niyyar neman halatta abin da hadasin nan ya kasance yayi hali daga gare shi duka wannan duk wanda ya kudurta a zuciyarsa lokacin da zai alwala ya ɗauke masa wajibcin niyya shi yasa mai jiya ya kawo maka an yanuya ko rafa alhadasi au ada alwudu alladhi wa fardun alayhi au yanuya istibahata ma kana yasmani aminu to man arada alkamala amma duk wanda yake son cikakkiyar niyya ba ijza'i kadai ba wanda yake son kamala a cikin niyya fali fali yanwi jami'a yayi ya kudura dukkan waɗannan guda uku ya yi alwala da nufin ɗaukewar hadasi ga wannan gaɓoɓin da kuma nufin bayar da farillar alwala da kuma nufin neman halatta abin da hadasi ya yi hani gari don yi wannan ya samu kamala a cikin niyya alhamdulillah wa man ne ne wa min shartiha min ne kenan to alhamdulillah za mu dace wa min shartiha أن تكون مقارنة بأول واجب منه وهو غسل الوجه الحمد لله أكثر شافي أكثر شافي نشاهد فصل بدأ إن شاء الله الميتات mushe da mushe da mushe jami'in almaitat eh ne jami'in mushe da hausa mu suna malaman makaranta kenan a Nijar ko ko man almushe eh to mai tatu mai tatu wal muskiratu da abubuwan da suke sa maye kullu halatu tatu dukkan ta da gasa ne duk wani abu da za a kai masa mushi kuma yana da jini a cikinsa da yake gudana komin kankantarsa komin girmansa wannan abu najasa ne sannan duk wani abin da yake sa maye ko kaɗan ne ko mai yawa ne shi ma najasa ne illa da wa bilma'i daidai dabbobin ruwa kifi da kada da dorina da karen ruwa da lagon ruwa da dukkan nau'o'in dabbobin ruwa ko da suna da jini da yake gudana a jikinsu mushensu ba na gasa ba ne saboda hadisin manana sallama albaharu tsahuru ko alhillu mai tatu mushensa halali ba na gasa ba ne wa ma laysa lahu nafsu da kuma mushe abin da ba yi da jini sa'iratu mai gudana a jikinsa shi ma wannan ba na jasa ba ne wa ajza'ul maitati yankokin mushe na jisatu na jasa ne yankoki ko ko bangalori ba wai dabbar su kutu ita kadai ce na jasa ba ko cinyar ta aka ciro na jasa ce ko kashinta aka ciro ko kayan ciki ko fata duka na jasa ne illa shi'ura sai gasussuka jami'a na ash'aru gashin najasa ba najasa gashin mushi ba najasa bane an yi langwani wa mushiduwa da abin da ya kama da ita yinar rishi na gashin kaji ka gane ai kasan su larabawa gashi kowane da irin sunan aka sai maka ash'aru in a dabba ne to gashin rago da tinkiya da saniya a dabbobin gida banda gashin rago shi sunansa alwabar wabar shi ne gashin raƙumi arrishi kuma gashin kaza da tsuntsu da talo-talo da wane ne shi ne ta maka mushibihu ha da makamancin asha'aru minar rishi na gashin tsuntsaye da kaji kaga mu a wajen duk gashi sai da ce gashin kaza gashin rago gashin kaza da kaza su ko kowanne nau'in dabba ko wajen dabbobi da irin sunan gasu sukan wa fi qarafil qarni a cikin gefen kaho ba an ce maka wa ajzaul maitati ba yankocin mushe in dabba ta yi mushe aka ciro kaho shi ma ai yanki ne daga cikin mushe to amma gefe inda bai kai jini ba inda bai da jini ba lokacin da dabba take raye sai aka yanko gefen kaho wanda in dabba tana raye bai kai inda jini yake ba wa zulfi da kofato aka shiro a jikin dabba wanda bai kai inda jini yake ba a jikin mushe wal'aji da fata to wannan kilafu akwai sabanin malamai cewa najasa ne ko ba najasa ne amma ba daraji yace maka gefe idan wannan kahon gaba ɗayansa ne wanda dama kahon an ciro shi dabba tana raye akwai jini ko kuma fatar an yanko wanda inda dabba tana raye jini zai zuba ko kofatan nan an ciro shi gaba ɗaya inda jini zai zuba to wannan babu saɓani aka ciro irin wannan a jikin mushe na jasa ne ana magana tsaraku da gefe inda bai tadda jini ba wa ma udina min hayyin duk abin da aka ciro shi a jikin dabba mai rai to fa huwa mai tatu wannan mushe na jasa na waɗansu abubuwan ƙaho aka ciro shi gaba ɗaya da jininsa a jikin dabba mai rai dabba ita tana da tsarki amma wannan ƙahon na jasa ko aka ciro fata da jini a jikin dabba ko nama dabba tana raye wannan naman ko fatar najasa ne ko aka ciro kofato da jini ko ƙaho ko haƙori a cikin dabba mai rai yana jini wannan abun najasa ne wa fi ɗayatu jildiha biddibaji cikin tsarkin fatar mushe biddibaji saboda an je ne kilafu akwai sabanin malumi eh ya kawo sabani a malikiya amma kauli mashuhuri eh fatar mushe na gasa ne wa indu da ko da anje ne kamar yadda mai ijiya ya kawo to amma da yake akwai wani kaulin wanda bai shahara ba sai ya kawo su yace akwai sabani wasu a malikiya fa muke magana sun dauki zahirin hadisin ayyuma ihadun duduga faqat tahura kowace irin fata aka je ne ta tsarkaka Ina ana maganar ta tsarkaka da ba ta da tsarki ke ko da babu tsarkin ne da aka je ne aka raba ta da gashin sai ta samu tsarki to wasu sun yi tawili cewa tsarki na amfani na al'ada ake yi ba tsarki na shari'a ba ka iya kwanciya ko ka sanya haƙi ko ka yi wata jaka da za ka zo amfanin ka a ciki amma ba a shimfiɗa a yi sallah ba wasu kuma suka ce a'a tana nan a zahirin hadisin in dai an je ne ta kawai ta tsarkaka wasu urul hayawani ragowar ruwan dabbobi da suka sha suka rage wa araquhu da gumin dabba tahiru wannan mai tsarki dan dabba ta tsoma ruwa a baki ta sha ta rage ba na gasa ba sannan gumin dabba ba na gasa ba inda ai ce kullu hayyin fa huwa dahiru wa kadhalika araquhu wa lu'abuhu wa bukhatuhu wa dam'uhu wa bayduhu ko yawwa araqu yana cikin abin da ba na gasa ba ne in dai a cikin mai rai ne illa ma yatanawalu najasa sai dai abin da yake cin najasa dabba ce tana cin najasa ita din mai tsarki ce wanda kashin daga fitsarinta da tana ta abu mai tsarki ba najasa bane to in tana cin najasa fa yukurau an karhanta sha ko alwala da ragowar ruwanta in ta sha ta rage ruwan bai jirkita ba illa ma kana ala fihi najasatun nasa akwai ala illa ma kana eh illa ma kana alama ala fihi najasatu haka ne alai buba illa dai illa ma kana ala to shikenan sai dai abin da ya kasance na dabban ala fihi wanda a bakinsa akwai da jasatu da jasatu fihi din damiri ne na bakin yawa shi ne wanda ala din ta fa'idan ta najasatu zahira a bakin dabbar akwai najasa ta zahiri yanzu ta ciyo kakinta ana gani kuma ta zo ta tsoma a cikin ruwan ta sha ruwan to fa yakunu hukumu su'urihi hukuncin ragowar ruwan wannan dabba hukumu ma hallatu najasatu hukuncin ruwan da najasa ta jikar masa tunda ana ganin najasa a zahiri kuma ta ta tsoma baki to yanzu ruwan za a duba yawansa da kankantarsa ka gane ai ka san dai shi ma akwai kaulani akwai wa qalilun najasati wa qalilul ma'i yulajjisuhu qalilun najas to anan kenan kadan din ruwa kadan din najasa tana jirkita shi tana mai da shi najasa akwai kuma kaulin fa in kana al-ma'u qalilan wan najasatu qalilatan kuriha minhu al-wudu in ruwa ya zama kadan ne najasar ma kadan kuma ba ta jirkita ruwan ba an karhanta yin alwala kaga sai an ce makaru nan kuma an ce wa qalilul ma'i yulajjisu qalilun najasa to shi ma akwai sabani wannan najasa zahira da aka tabbatar ta fada ruwan amma ba ta jirkita shi wa yajibu ghaslul ina'i wanke ƙwalya yana wajaba min wulujil kalbi daga lallagen kare ilmai a cikin ruwa sab'an a wanke ƙwalyan nan so bakwai in wannan sharaɗi guda hudu ya hazu na farko kare ne ya sha ruwa ne kuma sannan ƙwalya ne abu uku ya haɗu to wajibi a wanke ƙwalyan nan so bakwai kare ne ruwa ne ƙwariya ne ka gane ai abu uku in sun haɗu kare ya sha ruwa a cikin ƙwariya to yana wajaba a wanke ƙwariyar nan saba'an su bakwai kafin ta samu tsarki in ka wanke sau ɗaya ba ta tsarkaka ba ko sai da ka cika ƙwariyar da ruwa ka wanke ba ta tsarkaka ba ka wanke sau biyu ba ta tsarkaka ba sai ka wanke sau bakwai sannan ta samu tsarki to shi ne za mu faɗa wa fi ilhaƙin kinziri a cikin riskar da alhanzir alade ko mugun dawa bihi da kare a ce shi ma in ya sha ruwa a cikin ƙarya shi ma sai a wanke so bakwai nan ƙwaryar ce ruwan ne a ciki amma alhanzir ne ba kare ba kaga wancan sharaɗin guda biyu an canja ɗaya wasu sharaɗi uku sannan wa ina igeril ma'i da kuma ƙwariyar abin da ba ruwa ba karen ne ƙwariyar ce amma tuwo ne kaga nan ma an samu badalin sharaɗi ɗaya wal intifa'i da kuma hukuncin yin amfani da mafi da abin da yake cikin ƙwariyar wanda ba ruwa ba ne kare ya ci a cikin kwanan ya rage a yi amfani da abin da ya rage tunda ba ruwa ba ne ko kuma kwaryar ce ruwan ne amma alhanzir ne ya sha ya rage a yi amfani da abin da yake ciki kilafu akwai sabani ka ji tambayar ta in dai wata sharadin uku an samu badalin guda ɗaya daga ciki eh eh nan malam ya rage guda ɗaya ai sharadin uku ne kare ƙwarya ruwa ya yi mana maganar badalin kare shi ne alhanzin ya mana maganar badalin ruwa shi ne wani abinci ko wani abu daban to in kuma ba ƙwarya ba ce ba kare ne ruwa ne amma ya sa ba shi a kwano ko a tukunya ba ƙwarya ba ne tunda shi kwano da tukunya ai ba sa tsotsar abin da aka zuba musu ita ƙwariya ai tana naso tana tsotsa to duka dai kilafu akwai saɓani shi ma sai an wanke so bakwai ɗin kuma aka wanke so ɗaya ma ya wadatar tunda alhanzun ne ba kare ba ko tunda karen tuwo ya a cikin ƙwariyar ko ka kare ne ƙwariyar ce amma ruwa ya sha abin nan tuwo ya ce ko kuma a'a karen ne ruwan ne amma tukunya ce ko kwano ne wala kilafa babu saɓani fi najasatin damil masfuri cikin najasancin jini abin jinin abin yanka aw dama masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun jinin da aka yanka dabba yake zuba ba saɓani wannan najasa ne amma jinin da aka tarar da shi a cikin dabba bayan an tebe wannan ba najasa ba alhamdulillah eh اللهو الوابد آه. بسم الله تبصرة الأنام أنا كتير مقدمة و لا لا متاجر فكيف بالأب وأب الأب على أمنا سنة له من الحظ والخير وتايا كشي تنامي قابل ليش أخو أبا da uban uba shine kaka lamun hasala lahu ga wanda ya kasance gare shi min alhaz yana da wani rabo wal khair da alheri ma fadala bihi nafsu abin da lansa ya samu kalala da shi an zalikal abi ga wannan uba nasa walgadi da kaka Allahumma illa an ya juza sharafan intisab ko ya huza sai dai shi wannan ɗako jikan ya hauzance ɗaukaka ta intisabinsa ila rasulullahi zuwa ga manzon sallama ya zama shi jini ne na manzon Allah yana cikin alibaitin nabi ita ce kawai na saboda take jonuwa da samu falala da daraja na kakansa sallallahu alaihi wasallam amma in ba ita ba kowanne ne sai yayi aiki sannan ya samu irin daraja ta intisabi da ubansa ko kakansa fa inna adam domin kowane ɗaya daga cikin sharifai ya karu minar rasuli yana kusantar manzo Allah fil fadila a cikin falala ta daraja hatta ya kula ko har ya dinga cewa ana mislu abika ni kamar babanka nake ko inda daraja ta ta fi ko nasaba ta ta fi nasabar walakin fi hadha nasabi ko sai dai a cikin wannan nasaba asbatan nabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da asharafa daukaka limanin ta saba ga duk wanda yake dangantuwa ilaihi zuwa gare shi ko bil iktisabi amma da yin aiki da yin aiki da shari'a to anan ne daraja take bayyana take fiju wa nafa hu asali hu ne wa nafahu mazala ya kore ɗaukaka ta wannan intisabi gare shi liman arada sharafa ga wanda ya nemi ɗaukaka bil intisabi da sama kadai ba tare da iktisabi ba faqala manzo Allah ya ce nahanu ma'ashiral anbiya mu jama'ar annabawa la nura su ba a gadan abin da yake nufi ba a gadon matsayinmu na annabta ba a gadon dukiyar da muka bari ba a gadon darajarmu ka gane ai magada su ne malamai kaga su suka ji darajar annabawan su wa inna ma turasu ko yace ana gadon to wa qala ulama malamai suka ce وقال ذلك من ذا الله ياتي العلماء ورثة الأنبياء bayan ya ce nanu ma'ashiral anbiya la nurus gado na nasaba kenan kuma sai ce al'ulama'u malamai warasatul anbiya su ne magada annaba la nurasu ba a gada mu bil intisabi dangantaka ta jini wa inna ma nurasu ana gada mu ne bil iktisabi da yin aiki yau ya ce samitu na ji Allah ba da shurafa wani daga cikin sharifai fi biladi kurasana a cikin garuruwan nan na kurasana shine kasar iraki da iran kana fil nasabi ya kasance a cikin nasaba a karaban nasi shine mafi kusancin mutane a wannan gari ila ali zuwa ga sayyidina ali radiyallahu anhu gaira annahu sai dai cewa shi wannan mutum kana fasiki ya zama fasiki wa kana hunaka maulan a wannan gari kuma akwai wani bara aswad bakar fata asalinsa bawa ne aka yanta shi bakar fata kaga bai da wata nasaba sananniya tunda bawa ne bauta ce ta kawo shi kasar kurasana amma kuma takaddama ya gabata ya zama shi ne abin gabatarwa a wannan kasar bil ilimi saboda ilimin da yake da shi wal da aiki da ilimin wa malan nasu mutane suka karkata illa tabaruki bi zuwa ga neman albarka da wannan batsun bawa saboda iliminsa da kuma aiki da ilimin da tsoron Allah kowa yana so ya samu albarkar fattafaka sai ya dace annahu karaja yau shi wannan maula tsohon bawan nan bakar fata amma mai ilimi ne aiki da ilimi sai ya dace wata rana ya fito yau min baiti daga gidansa ya kasidul masjid yana nufin zuwa masallaci fatta ba hu khalqun sai jama'a da yawa suka bi dama jiran sa ake in zai fito a gida a take mar baya zuwa masallaci falakiyahu sharifu sai wancan sharifu a qarabun nasu ila aliyin din radiyallahu anhu wa karrama Allah wajahu wancan fasiki jinin sayyidina ali sai ya gamu da shi yana gurin sakarana yana maye shi wannan jika sai da na alin fasiki yana cikin maye ya yi tatil wakanin nasu ya tsuru duna sharifa sauran mutane da suka tashi wannan malami baya suna koran wannan sharifa ɗan giya kar ya zo kusa da malamin wa yukiduna suna nesanta shi an ɗariki ga warin tafarkin wancan bawa baki fagalabahum ko sai ya rinjaye su shi wannan ɗan giya suna koransa yana kutsawa har ya kutsa ya fi ƙarfinsu fata allaka da adirafi shai ya zo ya rataya da gefen rigar wannan malami baƙar fata wa ƙalau ya masa ya aswadal hawafir wa shawafir a cikin jiya ba ya kai mafi bakin alhawafir kakannin jiki wa shawafir da kuma iyaye da kakanni yace ya kafi rabna kafiri ya kai kafiri dan kafiri ana ibnu rasulillah yace ni fa dan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama uzallu kana gani ana kaskanta ni wa tuzallu kai ana girmama ka wa uzammu ni ana zargina ana kai mun fasiki wa tukuramu kai ana karrama ka wa uhanu ni ana walakanta ni wa tu'anu kai ana taimaka maka fahamman nasu mutane sai suka yi himmatu da darbi za su doke shi saboda ya wada baƙaƙen maganganu ya ci kuma wannan shehin gashi ya fi shekaru dattiza ne ga ilimi ga aiki da ilimi ga jagorantar al'umma kaga dole in akwai jahilai wawaye za su ca akan wannan mutum suka yi kansa suna nufin su doke shi faƙalar shek ta wannan dattijo baƙar fata ya ce la a'a ku bari ku bari kaga mu tamalin minhu ko wannan abin da yayi muhtamalu minhu ana jurewa minhu daga gare shi bijadi saboda kakansa ka gane ai ana jurewa abin da yayi shine muhtamalu ihtimalu ana dauka a shanye a jure abin da yayi saboda kakansa ya yi maza Allah wa darbu dukansa in kuka doke shi to ma'adudu abin kidayawa ne da jaddihi kamar kun doki kakan walakin sai dai yake ya ayyuha sharifi ya kai wannan sharifi jinin manzon Allah bayyabtu batini ni na haskaka batini na zuciyata kai da kake gani na baki amma a wajen Allah ne fari ne saboda na haskaka zuciyata ba Allah magana inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum ba yace to ni na haskaka batini na ko sawwata batina ka kai ka bakanta batinin ka fa yaran nasu bayaba kalbi su mutane Allah ya yaye musu suna hangowan hasken zuciyata fauka sawadi wajihi a saman bakin fuskar zahiri na baki din ya lulluɓe baɗini na to amma Allah ya haska musu suna suna hango hasken baɗini na ta saman bakar wannan fata ta fahassantu ko sai na kyauta da tsakanina da Allah wa akantu sirata abika sai na ɗauki matafiyar babanka manzo Allah kenan fa wa akan tasirata abi kai kuma sai ka riki ta farkin babana da suke ce mun kafiri dan kafiri eh lalle babana kafiri ne har yanzu yana kafiri amma ni na dauki hanyar babanka kai ka dauki hanyar babana to fazannuni da suka gani sai suka ji zato ni din ibnu abi ka dan babanka ne saboda aiki na yayi kama da na babanka wa zannuka kai kuma suka yi zato kai din ibnu abi dan babana ne suka zato kai ne dan kafirin saboda kai aiki irin na babana fa alimu fa'amilu ma'aka sai suka aikata maka ma yi umaru ma'a bi irin abin da ake aikata wa ubana wa amilu ma'i suka aikata mini ma yi umaru ma'a bi irin abin da ake aikata wa babanka shi mai biyayya da karramawa da girmamawa to alhamdulillah kaga wannan akwai izina da isharar mai yawa a cikin me ya kai wancan wancan matsayi shine ilimi da aiki da ilimin da riko da sunnar manzon Allah shi ko nan da ya lalace ya bar hanyar kakansa mutane suka wulakanta shi ke masa kallon fasiki saboda da ya aiki da abin da ya gada ba a asali sai ne Allahu alwadu shafi na nawa shafi na nawa to idan za mu tashi muna sittin da takwas ne anwa'ul bina'i nau'o'in ginin jumla wanda ake gina jumla irin nau'o'in ginin al'amsila misalce-misalce kam jawadan fil maidan dawakai nawa ne fil maidan a cikin masu kwana filin su kuwa idan za a yi su kuwa ba sai an zo an jera dawakai ba to sai ake tambaya ni dawakai nawa ne a cikin masu kwanan nan kaga wannan jumla ce istifhamiya ginin jumlar gaba daya tambaya ce aka yi ga kam ga jawadan ga fi ga almaidan kalmomi guda hudu ne amma gaba ɗayansu an gina su ne akan tambaya neman fahimta na biyu jikan mishtarai ta sa'a taka ko da kuɗi nawa ka sayi agogonka jikam da nawa ne ishtarai ta ka sayi sa'a taka agogonka a sa'a na uku kan ta idu sau nawa kake alkawari wala ta fi ba ka cikawa ga kam ga ta idu ga wala ga tafi shi ma kalmomi hudu ne amma duka isfahamiya ce ita galal jau sararin samaniya ya daidaita shi ma akwai kwashin ma in ka cire shi to zai iya zama fi'ili da fa'ili isa ta zau kamar labarin cewa ai sararin sama ya daidaita to amma yana iya zuwa istifhamiya shi yasa yasa question mark sararin sama ya daidaita hal ita da jau zan tambaya yake shin sararin samaniya ita dala ya daidaitu na uku aljau kadi ita dala wannan amsa ce sararin sama kadaki ga isa dala ya daidaita kif haifu anta ka tsaya inda kake kar ka yi baya kar ka matso kar ka bar gurin ka tsaya a inda kake sur ilahi su shi ita ka tafi zuwa inda ka ga dama can an da bai ka ce ka tsaya inda kake nan kuma an ce ka tafi inda ka ga dama tuqimu haifu ya ibul hawa amma an ka tafi tuqimu ka tsaya haifu ya ibul hawa inda iska ta yi daɗi inda iska mai kaɗawa take da daɗi sai ka zauna a can tuqimu anan ba na tsayawa bane na zaunawa da tabbata kana amsu shadidal har jiya ya kasance yini ne mai tsananin zafi eh lalle fa kamar jiya da yau jiya an sha zafi yau kuma ka tashi da iska mai kaɗawa zurtul ahrama ko ahrama amsu na ziyarci gidajen tarihi amsi jiya zahabtu amsi ila qal'a ko jiya na tafi ila qal'a zuwa anguwar bayan gari anguwa ce a Misira da aka gina kurkuku inda aka sa ibnu taymiya a cikin qal'a jiya na tafi ila qal'ati in ka dawo ka zuwa gidan yari qal'a amma sunan guri ne da aka gina fursuna a cikin ta a birnin Misira alhamdulillah sai me yau shirikiri ba ko daga Allah suka zamu ta abai ra'ayi eh shirikiri hausa ne ko eh eh wala alaikar ne shi ma sunan gu ne amma shi kirkirin hausa ne ko turanci yawa oi ina ga yarbanci ne kirkiri yanzu don su a yarbanci ai ba ki a ƙasar suke kira kirkiri biyar ba hanyar suke kirkiri shafi na nawa ɗari da sittin da nawa to ina za a tashi ƙa'ida ta tamanin da shida al'asma'ul mausulatu sunayen abin sadarwa iya ita ce allazi wannan lilmufrajil muzakkar ga mutum wanda yake shi kadai kuma namiji shi ake cewa allazi wannan fa a cikin mutane eh amma idan ana ishara ga ubangiji ana amfani da allazi allazi wahidu yau in ji masu bara ko wai magi ake maka billahi allazi huwa wahidu ana hada ka da Allah wanda shi kadai ne ko sai sai allazi wahidu ka ba su saboda Allah wahidu makaɗi. To ka gana an yi mai izina da allazi, yau haka nan mala'ika shi kaɗai ne, ana ishara da allazi zuwa gare shi, amma an suka zama jami kuma sai a yi ishara da mata, almala'ikatu, almalaku ana masa izina da muzakkari, almalak. mala'ika ya yi kaza ya yi kaza amma suka zama jami ko to tawaffatu mu rusuluna wa hum la yufaduna tawaffatu mu aka ce ba ya tawaffatu mu ko amma in guda ɗaya za ta kul ya tawaffakum malakul maut allazi allazi aka ce wukila biku tunda almalaku aka ce sai aka ce allazi wukila biku amma in suna da yawa za ta tanazzalul mala'ikatu mala'iku sun tana sauka kaga mataye ne kenan a jam'in su amma abu a mufradin su allazi ne yawa to wannan in mutum ne allazi bil mufradil muzakkar allati ita ismul mawsul na allati lil mufradatil muannasa ga mace ce wata take ba kadai ce ai ta kadai allazani ba lil musannal muzakkar da abun biyantawa guda biyu da suke maza allatani ismul mawsul ne lil musanna al muannas ga mataye guda biyu abun biyantawa allazina bi jama'ati zukur ga jama'ar mazaje jam'ul muzakkari shi ake ce masa allazina allati bi jama'ati al inas ga jam'in mataye man lil aqili yana magana da mai hankali mutlaqan kowanne iri ko mace ne ko namiji ne ko su biyu ne ko shi kadai ne ko suna da yawa man kawai ko yusabbihu lahu man fis samawati wa man fil ard man din na ai jami'i man fis samawati waɗanda suke cikin sammai wa man fil ard da waɗanda suke cikin ai kaga ba mutum ɗaya bane ba mutum biyu ba shi yasa ce maka ita dai tana ishara ne ga mai hankali mutlaqan kowanne iri ko ɗaya ne ko biyu ne ko da yawa ne ko namiji ne ko mace ne ya zama dai mai hankali ma isa ma ismul mawsul ne bi ghairil aqil amma ga abin da bai da hankali mutlaqan shi ma ko ɗaya ne ko biyu ne ko da yawa ne ko mace ne ko namiji ba ta bambanta tana ishara ne kawai ga marar hankali alhamdulillah fatiha da salatul fatih Allah ya mana dukkan bukatunmu da bukatu da mutum ka umarce mu da addu'a bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmid din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتدانه العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأخرجنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم فاستغفر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة